تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وأن للتافي نام من البركة للتاف أحكام الجنائز وأن الشيخ محمد ناصر الدين الباني يربطها الله يجزيك أمال دراما إذا ما أمنت بأجيا muna dai cikin babin da malam yake mana bayani game da abubuwan da aka hana yin su a cikin makabarta ko a wajen kaburbura malam ya kawo mana abubuwan a dunkule kamar guda shida to yanzu yana bin su ne ɗaya bayan ɗaya yana ɗaure su ko yana ƙarfafa su da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam man karanta hadisai guda biyu yau za mu tashi ne akan hadisi na uku malam ya ce a hadisi na uku عن أبي الهياج الأسدي قال أنكر قدق أبي الهياج الأسدي يتي قال لي علي بن أبي طالب babban sahabi Aliyu dan Abi Talib yarda Allah ta tabbata a gare shi yace da ni ala ab'afuka ala ma ba'afani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ba na aike ka ba akan irin abin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya aike ni ba na tura ka ba ka je ka aiwatar min da wani aiki irin aikin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tura ni ma na aiwatar masa wanda aiki ne sai ce Allah ta da'a timfalan wa fi riwayatin Allah ta da'a suratan fi baitin illa tamastahu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tura shi cewa kada ka bar timthalan wani mutum butumi in aka ce timthal shine abin da aka gina shi ko aka yi shi da ƙasa ko da katako ko abin da ya kama da haka aka yi masa shakali da sura irin ta mutum ko sura irin ta dabba ko abin da ya kama da haka wannan duk timthal ne mutum butumi dai a hausance kada ka bar shi wa fi riwayatin wata wata riwaya kuma annabi ce masa kada ka bar wata sura sura kuma shine kamar hoton da aka zana kenan kamar zane zanen da aka samu pencil ko biro ko wani abu aka zana shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ya bar shi fi baitin a cikin wani gida illa tamastahu face sai an share shi an goge shi an tafiyar da shi idan gunki ne a karya shi idan hoto ne kuma a share shi annabi ce kada ya bar shi saboda duka addinin musulunci da yin mutumbutumi da yin hoto irin na zane haramun ne kai tsaye mutumin da yake yin zane na hoto na sura kamar yadda hadisai da dama sun tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai kallafa masa zai tilasta masa sai ya halicci wannan abin da ya zana hadisi ne ingantacce za a ce masa ahyu ma khalaqatum ku rayar da abin da kuka halatta wanda mutum ba zai iya ba saboda haka haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ya bar wani gunki ko mutum mutumi ko wani hoto da aka zana na wani mutum face sai ya karya su ko kuma ya goge su wala qabran mushrifan sannan kada ya bar wani kabari da yake ya daga yayi tsayi ko kuma yayi tudu illa sawaitahu face sai ka daidaita shi ya dawo daidai yadda shari'a ta tsara ayi kabari ma'ana daidai dami ɗaya kenan to wannan shine aikin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa sayyidina ali ibn abi talib kaninsa kuma sirkinsa shi kuma sayyidina aliyu Allah maɗaukar sarki ara masa yarda ya yi wa wannan sahabi irin wannan aikin da ya masa wannan hadisi a kharajahu muslim abu dauda wa nasa'i wa tirmizi wa hassanahu wal hakim wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min tariqi abi wa'il anhu wa tabarani fi al mu'jam as saghir min tariqi abi ishaq anhu ma'ana dai wannan hadisi abinda zamu iya dauka a cikin babin da muke ciki shine wala kabaran mushrifan illa sawaitahu kada ya bar wani kabari da yake yayi tudu ko an daga shi ba ce sai ya daidaita shi ya dawo da shi daidai da yake ma'ana kun ga shari'ance abin da ake bukata shine duk kabarin da aka yi shi yayi tudu ya wuce dami daya ko aka yi shi da bulo aka gina bulo aka sumince shi kamar dakali ko abin da ya kama da haka ko aka yi masa ɗaki ko aka yi duk wani abin da zai ɗaga shi fiye da yadda ake buƙatarsa to a shar'ance abin da ya kamata sai a bi wannan hadisi sai a je sai a daidaita shi idan ɗaki ne sai a ruguza wannan ɗakin a rushe shi idan bulo ne sai a sassaƙe wannan bulan idan wani tudu aka yi masa sai a rage ƙasar a daidaita shi ya dawo daidai da ya dace da shari'a shine abin da ya kama da haka amma wannan aiki ne ba wanda kai za ka yi ko ni zan yi ba aiki ne da ya kamata a ce kuma idan da a ce kuma ce ta addini abin da ya kamata aiki ne kun ga wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura shi ne officially ya je aiki a matsayinsa na shugaba ina fata an fahimta kamar da shi ma sayyidina ali ya tura wannan wanda ya tura ne a matsayinsa na khalifa a lokacin ya je aiwatar da wannan aiki to ashe kun gaba aiki ne na ɗaiɗaikun mutane da zan je na yi ko kai kai ba yanzu kawai mutum ya yi ginin sa ka je ka ka rushe masa kabari kai ma ka sa yar rigima ka abin nan Allah kyauta وله في مسند الطيالسي وأحمد طريقان آخران عن علي رضي الله عنه عايز وانا حديثنا da wasu hanyoyi guda biyu a cikin musnad na Tayalisi da musnad na Imam Ahmad dan Hanbal wasu hanyoyin da guda biyu wanda dukkanin su an raito shi ne daga sahabi Ali dan Abi Talib Ar-Rabi'u hadisi na hudu an Thumamata bini Shufayyin qala an karbo daga Thumama dan Shufayyin yace خرجنا مع فضالة بن بن عبيد بن عبيد إلى أرض الروم يتي منفتو تارد فضالة دون عبيد إلى أرض الروم إزوا كسر روم كسر روماوا إيطالي كان أيضا وكان عاملا لمعاوية على الدرب شيكما wannan sahabi mai suna Fudala ibn Ubayd sahabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance kamar ka ce gwamna ne suna ce gwamna amil ko amir wana wanda wani shugaba ya ɗauke shi kai shi wani gari ya ce masa aiki suna ce masa amil da ya kasance kamar gwamna ne a garin da ake ce masa addarb wa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya kuma cewa ga zauna arbar ruma mun yaƙi ƙasar rumawa wa ala zalikal jaysh a cikin wannan rundunar yaƙi da muke tare da ita akwai babban sahabi fudala ibn ubaid ibn ubaid al-ansari akwai fudala ibn ubaid al-ansari fa usiba ibn amil lana bi raudasi sai aka kashe wani dan baffan a gurin da ake ce masa raudas shi raudas din guri ne a daidai na wajen lokacin da yake yaki to ana Allah madaukakin sarki ya kaddara masa yin shahada anan ya cika fa sallallahu alaihi fudala fudala shi tunda shine babban sabi a cikin mu sai ya shiga gaba ya sallace shi wa qama ala hufratihi hatta warahu sannan ya tsaya a wajen binne shi sai da aka gama binne shi gaba daya falamma sawaina alai hufratahu qala lokacin da muka gama binne shi muka daidaita kabarinsa sai fudala yake gaya mana cewa akhfu anhu ku dan rarrage masa kasar ku dan sharce masa kasar kabarin yayi tudu wa fi riwayatil ukhra a cikin wata ruwaya kuma cewa ya khaffifu anhu kudan da ya rage masa kasar duk ma'anarsa daya da akhfu din da khaffifu din ma'anarsa daya ma'ana dai kasar da kuka zuba a cikin kaba akan kabarin ta yawa kudan rage masa ya dawo ya dawo daidai da yadda shari'a ta tsara sai ya gaya musu dalilin da yasa ya ce su haka yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muruna bi taswiyatil quburi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana umartar mu da daidaita kabari me yake nufi da daidaita kabari shine kasance an daidaita shi yadda shari'a ta umarni yadda bai fi dami ɗayan nan da muka bayani ba akhrajahu ahmadu bi riwayatayn wa isnaduhu hasan wa ibn abi shayba bi riwayat al-ukhra wa rawahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wal bayhaqi min tariqin ukhra an thumamata nahwahu akhsharu minhu an rawaito shi da ruwa da bata kai wannan tsayi ba takaitaccen ruwa wacce bata kai wacce muka ambata ba a sama wa huwa ruwayatu li ahmad wa lafdhuha indahu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sawwu quburakum bil ardi hakan imam ahmad ya fitar da wannan hadisi tasa ruwa a lafazinsa shi kuma cewa yi naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa in ji wa in ji fubala yana cewa sawu quburakum bil ardi ku daidaita kaburburan ku da ƙasa daidaita kabarbura da ƙasa ba wai a shafe shi ta yadda za a fahimci kamar babu kuma a wajen ba ba shi ake nufi ba abinda ake nufi da sauƙo borokum shine ku daidaita shi da ƙasa kamar yadda ake yin kabari a al'adance a shari'ance wa fi sanadihi ibn lahi'a wannan ruwaya ta biyu a cikin sanadinta akwai ibn lahi'a alqadi wa huwa sayyul hibzi shi kuma ya kasance yana da mummuna haddasa ba ta da kyau ya samu matsala wanda na san mun taɓa ba da labarinsa kwanakin baya wa amma alhadith almashhur ala alalsinati bi lafzi malai ce amma akwai wani hadisi da yake ya shahara akan harsunan malamai galibi sukan kawo shi a munasaba irin wannan idan za su bayani akan daidaita kabari ko kuma sanya kabari ya dace da abin da shari'a ta umarta a yi hadisin yana cewa khairul quburi ad-dawaris ma'ana mafiya alkhairin kabarbara sune ad-dawarus ad-dawaris ad-dawaris shine kabarin da aka dandabe shi in aka ce an dandabe shi ma'ana ya haɗe da ƙasa kamar babu komai a wajen malai ce to wannan hadisi fala asala lahu fi shay'in min kutubi sunna ba shi da wani asali a cikin wani abu daga cikin littafin sunna ba wani littafin sunna da aka je ka sami ka same shi a ciki hadisi ne kawai da aka kirkiro shi aka shigo da shi ba shi da asali wa huwa bi zahirihi munkarun malai ce zahirin sa ma idan ka kalli hadisi hadisi ne munkar me yasa li'anna al-qabra malai ce saboda shi kabari la yanbaghi ayu darras baya dacewa a dandabe shi gaba daya a shari'a bata ce a dandabe kabari a bar shi kamar ƙasa ba yadda inda kake takawa ya kasance kabari haka yake idan ya kasance kabari haka yake ai babu wanda zai gane akwai kabari a wajen saboda zai kasance ana bi ta kansa ana takawa ana abubuwan da bai dace a ce an yi kabari a kan shi ba fala yanbaghi bal yanbaghi an yudalla zahiran marfu'an anil ardi malici bar abin da ya dace shi ne kabari ya kamata ya kasance a bayyane an ɗaga shi kaɗan daga ƙasa ƙadar shibirin gwargwadon ɗami ɗaya kama sabaka kamar yadda ya gabata liyu'rafa dan a gane kabari ne a wajen fayusana sai a kiyaye shi wala yuhana ba za a wulakantar da shi ba wa yuzara sannan kuma mutumin da yake dan uwansa ne a wajen zai gane kabari ne ya rinka zuwa yana ziyartar dan uwansa wala yuhjar ba za a kaurace masa ba dan idan mutum bai san kabari ne a wajen ba a gane shi ba ta yaya zai mutum zai ziyara ba zai sani ba kabari ba dole sai kabar dan uwanka ma zaka iya ka je ka ziyarta ba ko kabarin musulmi ne haka kawai yana da kyau ka je ka ziyarce shi ka kalle shi shi kabari babban abin da malamai suke ta bayani a kansa shine ana zuwa a ziyarce shi ne domin a dau izina domin ka tuno abin da yake gaban ka na shiga cikin ramin da wannan ya shiga shine abin da ake bukata malai ce thumma inna adh-dhahira sannan abin da yake zahiri min hadithu fudala a cikin wannan hadisi na fudala da makaranta kana ya amurna bi taswiyatil quburi cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana umartar mu da daidaita kabari taswiyatuwa bil ardi bi haythu la turfau itlaqan wani zai fahimci cewa kamar abin da ake nufi shine a daidaita kabarin da ƙasa ta yadda ba za a daga shi ba gaba daya yadda ƙasa take haka za a bar shi wallahi to hadha zahiru ghairu muradin qata'an wannan zahirin abinda mutum zai fahimta din ba fashi ake nufi a cikin hadisin ba ba abinda ake nufi a daidaita shi da ƙasa ba ta yadda zai zamto kamar babu komai a wajen ba haka ake nufi ba amma abinda ake nufi malace bi dalili anna sunnata saboda a cikin sunna arrafu qadar shibirin kama maratul isharatu ilaihi sabiqan abin da yazo shine daga kabari daidai gwargwadon dami daya kamar yadda ya gabata a baya kaɗan ويؤيد هذا من الحديث نفسه ما ليتي abinda ma yake ƙara ƙarfafar wannan abinda muka ambata na daga kabari daidai dami daya a cikin hadisin shi kansa da muka karanta shine qaulu fudala fadin shi sahabi fudala da yace khaffifu ku rage masa ko kuma ku sauƙaƙa masa ƙasar da take kan kabarin ayi turaba abinda yake nufi ai ƙasar da suka miyan masa suka rufe kabarin da ita yace falam ya amuru bi izalati turabi anhu bil kulliya ba abin da yake nufi a gusar da kasar gaba ɗayanta ba ba haka yake nufi ba wa bi hadha fassarahu al ulama malai ce da wannan abin da na faɗa yanzu ne malamai suka fassara hadisin ko kuma wannan magana ta sahabi fubala malai ce unzur al murqat al mirqat ka kuma ka duba littafi al mirqat za ka karin bayani a cikin sa al khamis hadisi na biyar an abi hurairata an karbo daga sahabi abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله تيرا دا أمنشي سكار تبت أغريش يتي لأن يجلس أحدكم على جمرة النبي تيرا دا أمنشي سكار تبت أغريش يتي لا ينكو يزونا أكن غرواش فتحرق ثيابه garwashin nan ya ƙona masa tufafin da yake jikinsa ya ƙona rigarsa sannan ya ƙona wandonsa fatakhlisu ila jildihi sannan ya ratsa ya je ya ƙona fatar jikinsa khairun shi ya fi masa alkhairi khairun lahu shi ya fi masa alkhairi min an yajlisa wa fi riwayatin ya ta'a ala qabri sama da ya zauna akan kabari ko kuma ya taka kabari an fahimci abin ko ɗayan ku ya zauna a kan garwashi garwashin nan ya ratsa fatar jikinsa ya ratsa tufafinsa ya ƙona shi sannan ya ƙona fatar jikinsa ya ji zafi sosai a jikinsa wannan shi ya fi alkhairi ga mutum sama da ya je taka kabari da kafarsa ko kuma ya zauna a kan kabari wannan abadin ne mana ishara zuwa ga irin wannan kuskure ne babba muke aikatawa idan muka shiga makabarta barin ka lura kwarai da gaske duk inda yake kabari ne barin ka kiyayewa kada mutum ya ɗora kafarsa akan kabari haramun ne addinin musulunci ya hana bari haka samu dama lokacin da ake binne mamaci ko ake masa haka ka je ka zauna akan kabari misali misali misali irin kabarukan nan da ake musu gini za ku ga wasu suna zuwa su mai da su kamar da kalisi zauna wallahi an uwa wannan haramun ne dan mutumin da ya haka tunda ka an kawo narko irin wannan ka san haramun ne saboda ka bai kamata mu rinka kiyayewa lokacin da ake hakan kabari galibi za ka ga lokacin da ake kewaye kabari din ana kallon yadda ake haka to za ka ga gefe da inda ake kewaye da shi din da fa kabar ba ne akan kafan mutane wanda wasu da yawa daga ciki zaka kafafuwansu a kan kabari suke sun taka kabari saboda haka wannan ba daidai bane wa marin kalura haka nan kananan yara da sai shiga kabar bara su ma wannan a rinka wani ana gaya musu irin abuwa su gane cewa abin taka kabari ba daidai bane idan aka yaro ya taka kabari sai a masa magana ko babba ne ma ya taka sai a masa magana a nuna masa babu kyau Allah ya san mu dace وأن حديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيحقي وأحمد والرواية الأخرى إحدى روايتيه السادس حديث نشدة أن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكر أولك صحابي أقبة ابن عامر إرد الله أرتبت أغريشي يتي من زن الله سيراد أمنتي أرتبت أغريشي يتي لأن أمشي على جمرة ga wani hadisi shi ma irin wancan annabi ya ce na yi tafiya a kan garwashi na ɗora ƙafafuwa na akan garwashi na rinka tafiya a kansu suna ƙona ma ƙafafuwa na au saifin ko na yi tafiya akan takobi mai kaifi a ginda ya min takobi wajen kaifinta na sa ƙafata na rinka tafiya a kai tana yanka min ƙafata au akhsifa na ali bi rijili ko kuma a ɗinke ƙafata da takalmina ina fatan fahimta a samu kafata takalmi na jiki a zira allura a ɗinko a ƙara zirawa a ɗinko har sai an haɗe kafata da takalmi san banne ina fata han fahimta annabi ya ce duk waɗannan abubuwa guda uku wanda ai mun su a habbu ilayya waɗannan abubuwa guda uku su suka fi soyuwa a gare ni min an amshi ala kabri musulmi da na yi tafiya a kan kabarin musulmi na taka kabarin musulmi kun ga abin ba kaɗan bane kenan a samu kafan mutum da takalmasa silifas ko sandal ko abin da ya kama da ka a samu zare da allura a rinka zirawa sai ya fito ta sama namansa sannan sai a jawo a ƙara zirawa sai an haɗe takalmin da kafarsa a bar shi haka ko kuma a sa takobi mai kaifi mutum ya rinka takawa ta kanta yana wucewa tana yanka masa kafa ko garwashi annabi ya ce wannan shi ya fi soyuwa a gare ni da na tafiya na taka kabar musulmi na tafiya ta kansa wa ma ubali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ban damu ba a wasatul quburi qadaitu hajati aw wasatus suqi na biya bukata ta a tsakiyar kabar a tsakiyar makabarta ko a cikin makabarta ko kuma na biya bukata ta a cikin a cikin tsakiyar kasuwa ce duk ɗaya ne abin nufi mutumin da ya je tsuguna a makabarta ya biya bukatarsa ya yi fitsari ko bayan gida a cikin kabarbara ko a cikin makabarta kamar mutumin da ya je kwaye al'aurarsa ne a cikin tsakiyar kasuwa ana hada-hada mutane suna kaiwa da komowa ina fata fahimta yadda ka san wancan abin abin kunya ne abin tozarci ne abin tar da Allah wadai ne to haka shi ma wannan zuwa ka mutum ya yi tsaraicin sa a makabarta ya fitari shi ma haka yake abin da ake ake so a ce menene haramun ne haramun ne idan mutum zai biya bukatarsa to sai ya fito daga inda kabarbara suke sai je can gefe sai ya biya bukatarsa amma a cikin kabarbara annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya hana Allah ya samu dace أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة بإسناد صحيح كما قال البوسري في الزوائد وقال المنذري في الترغيب إنه جيد نتي حديث نمي كيو السابع حديث نبكوي عن أبي مرثد الغنوي قال أنكر أولك أبي مرثد الغنوي يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله تراد أبنتي أرتبت أغريش ينتيوا لا تصلوا إلى القبور kada ku yi sallah kuna fuskantar kabarbara kuma kabarta wala tajlisu alaiha sannan kada ku zauna akan kabarbara akhrajahu muslim wa ashabu sunan thalatha wa ghayruhum وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وقد تكلمت على إسناده ما الألباني ناي ناي مغانا أكن إسناد والناديسي في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم التافي نامي سنة siffar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke sallah thumma fi tahzir sajid a cikin ɗaya daga cikin littattafai na su ma nayi takariji a cikin sa mai suna tahzir sajid min ittikhadhi al-quburi masajid malai to fi hadha al-ahadithu talkhisin magana gaba daya malai ce waɗannan hadisi da muka ta karantuwa tun daga na ɗaya zuwa na bakwai wa fi hadhihi al-ahadithu thalatha waɗannan hadisai na ukun ƙarshe دليل على تحريم الجلوس والوطي على قبر المسلم دليل ne da yake nuna haramcin zama akan kabar musulmi ko kuma taka shi da kafa wa huwa madhhabu jumhuril ulama wannan abin da malai faɗa shine mazhabin mafi yawa daga cikin malamai alama na qalahu shaukani kamar yadda imamu shaukani ya ciro wa ghairuhu da wani shi daga cikin malamai lakin sai dai kuma hakan nawawi wal asqalani annahum anhum alkarahati faqat sai dai kuma an haikato wata magana daga imamun nawawi da ibn hajar al-asqalani cewa zama ko taka kabari suka ce makaruhi ne wanda jiya ne mana magana akan abin da ake nufi da karhanci galibi wa huwa nassul imam shafi'i wannan kuma shine nassi na imam shafi'i shi ma abin da yake dauka taka kabari ko zama akan sa makruhi ne wa kadhalika nassal imam muhammad fil athar hakanan imam muhammad daga cikin mazabar abu hanifa ya nassanta a cikin littafin al'asar alal karahati akan karhancin yin wannan aiki wa qala yace wa huwa qawlu abi hanifata wannan kuma shine fadin malamin sa abu hanifa qultu mala yace wal karahatu indahuma makaruhi a wajen imam imam shafi'i da imam abu hanifa idan suka ce makaruhi idza utliqat idan suka saki kalma makaruhi fa hiya litahrimi suna nufin abu kaza haramun ne kamar yadda na taɓa mana ishara da wannan magana cewa malamai na da wanda galibin su suke amfani da yare irin na ƙur'ani da hadisi idan suka ce abu kaza maka ruhi ne abin da suke nufi da shi haramun ina fata an fahimta kamar yadda alƙur'ani kalmar makaruhi ko a hadisi galibi takan zo akan haramun kamar yadda na kawo wani misali Allah madaukakin sarki a cikin ƙur'ani ya kawo wasu ayyuka daga cikinsu akwai shirka daga cikinsu akwai zina daga cikinsu akwai sabo iyaye akwai laifuffuka manya-manya daga ciki daga Allah madaukan sarki ya gama cikin sotar Isra'i sai ce kullu zalika kana sayi'uhu inda rabbika makruhan Allah ya ce waɗannan ayyuka gaba daya a wajen Allah madaukan sarki makaruhi ne to kaga yanzu za a ce shirka makaruhi ce a ce zina makaruhi ne a ce sabo iyaye makaruhi ne ina fata an fahimta to a shi kaga me Allah yake nufi kenan haram saboda haka galibi yare na qur'ani da hadisi da aka ce makaruhi abin da ake nufi da shi haram to shi ma galibi imam imam shafi'i da imam abu hanifa da wasu daga cikin malamai na da idan suka ce makaruhi abin da suke nufi da shi haram saboda suna taka tsantsan wajen sakin kalma haramun akan abu na mana bayani saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram to sai saboda wannan ayat suna tsoron sakin haram sai su ce bana ganin abu kaza makaruhi saboda haka mala yace fadin su makaruhi abin da yake nuna wa haram kada wani yace ai taka kabari gashi nan ma a mazabar Abu Hanifa kuma mazabar Imam Shafi makaruhi ne to mun ji mun ji abin da yake nufi da shi shine haram mala yace wa huwa wa huwa aqrabu ila as-sawabi min al-qawl bil karahati fa hasib wannan kuma shine abin da yafi daidai kasance wasu haramun sama da a ce makaruhi ne a yi shuru wal haqqu alqawl bit tahrim abin da yake na gaskiya shine a ce haramun ne shine abin da yafi dacewa li annahu alladhi ya nasu alaihi hadithu abi huraira saboda shine abin da hadisin abu huraira yake nassantawa wa uquba da kuma hadisin uquba bin amir wanda makaranta su a sama lima fihi ma min at-tarhibi ash-shadidi saboda abin da yake cikin hadisin na tsoratarwa tsoratarwa mai tsanani malamai suka ce galibi a laifi yakan zama kabira in aka ce kabira shine babban laifi laifi kala biyu ne akwai karami akwai babba to idan aka ce babban laifi galibi malamai suka ce shine laifin da aka yi wani wa'idi a kansa aka ce duk mutumin da ya yi ganar kwan azabar da za a yi masa ko akwai haddi a kansa ko aka yi tsinuwa ko aka yi la'ana ko aka kawo wani abu wanda mutum zai fuskanta idan ya wani aiki to duk laifin da kaji an kawo irin wannan to malamai suna irga shi a matsayin babban laifi to kaga a cikin hadisin akwai wa'idi da aka kawo annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace ayi kaza ko ayi kaza ko ayi kaza shi fi soyo a gare shi da taka kabari to da wannan malamai suka la'akari shi suka ce taka kabari da zama a kansa ba ma wani laifi ne ga magarin laifi ba babban laifi ne kabira ce daga cikin kabir gaba irin tuno ina fata an fahimta mala yace wa bi hadha qala jama'atun min ash-shafi'iyya da wannan ne wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka ba da fatawa minhum an-nawawi daga cikin su akwai imam an-nawawi wa ilayhi dhahaba as-sanani fi subul salam hakanan imam amiru sanani a cikin littafin subul salam sharhin bulughul maram shi ma akan abin da ya tafi kenan wa mal al faqih ibn hajar al haythami hakanan ibn hajar al haythami ba al asqalani ba ya karkata zuwa ga wannan maganar fi zawajir a cikin littafin sa mai suna az zawajir ila annahu kabiratun izuwa cewa wannan aiki babban laifi ne ba ma ga magarin zunubi bane lima asharna ilaihi min al wa'idi shadidi saboda abinda muka nuna gare shi zuwa ga wa'idi shine narko na azaba mai tsanani da aka yi ga dukkan wanda ya taka kabari ko kuma ya hau kansa walaysa dhalika anis sawabi bi ba'id malai ce wannan zance kuwa bai kasance mani sance ga barin daidai ba ma'ana shine daidai insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya samu dace sai mu dakata anan kuma sati mai zo sai mu tsora akan sabon fasali ko kuma gabar da malai kula zai mana bayani game da ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana a cikin makabarta shine as-salatu ila al-quburi sallah a makabarta ita ma zamu ji maganganun malamai akan ta insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته